من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم سديدا يصلح لكم أعمالكم ما يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اليوم إن شاء الله تعالى لنا موعد مع الدرس الأخير في شرح معاني آية الكرسي المحور الثامن عظم المخلوقات يدل على عظمة الخالق وتقرير ذلك في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أي شمول وأحاط كرسيه بالسماوات والأرض فسبحان الخالق العظيم الذي خلق وأبدع هذه المخلوقات العظيمة التي لا يستطيع العقل تصور قدرها ولا الإحاطة بها فما ظنك بمن خلقها عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فقال يا أبا ذر ما السماوات السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض, فل... بأرض فلات ما السماوات السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة الحديث أخرجه البيحقي في الأسماء والصفات وأبو نعيم في الحلية وصحه العلباني بمجموع الله تعالى وهذا الحديث صريح في كون الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش وأنه جرم قائم بنفسه وليس شيئا معنويا كما يزعم بعضهم وفيه الرد على من تأوله بمعنى الملك وسعة السلطان كما جاء في بعض التفاسير وما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه العلم فلا يصح إسناده إليه وقال أبو موسى العشاري وابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين وذكر ابن كثير عليه رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن السماوات السبع والأرضين لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطن ثم وسلن بعضهن إلى بعض ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفاذة المحور التاسع كمال قوة الله وقدرته وأنه منزه عن العجز والتعب وتقرير ذلك في قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظهما وهذا دليل على أن السماوات والأرض تحتاج إلى حفظ ورعاية ولولا حفظ الله لفسدتا وزالتا يقول المولى جل وعلا في تنزيله المحكم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وقال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه تعمل عبد الله مدى قوة الله وقدرته هذه القوة والقدرة التي أمسك بها السماوات أمسك بها السماوات التي مسيرة سمكها خمسمائة عام أن تزول أو تقع على الأرض وهي ليست سماء واحدة بل سبع سماوات بل سبع سماوات طباقا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إسبع والأرضين على إسبع والجبال والشجر على إسبع والماء والثرى على إسبع وسائر الخلق على إسبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له ثم قرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فيا من سلكت طريق الهداية فق تماما أن الذي حفظ السماوات والأرض من الزوال بقدرته قادر على على حفظ عبده من كيد أعدائه أليس الله بكاف عبده لل الله فما له من هاد المحور المحور العاشر إثبات العلو لله تعالى بكل أنواعه وتقرير ذلك في قوله تعالى وهو العلي العظيم وهو العلي بذاته فوق عرشه العلي بقهره لجميع المخلوقات العلي بقدره لكمال صفاته والعظيم العظيم الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابره وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء أيها المسلمون عباد الله وعلو الله عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين الأول علو الذات بمعنى أنه سبحانه وتعالى نفسه فوق كل شيء وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة والقسم الثاني علو الصفات والقدر وأنه كامل الصفات من كل وجه لا يساميه أحد في ذلك وهذا متفق عليه بين فرق الأمة عباد الله وأخيرا فهذه ما تيسر من شرح معاني آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله احفظها يا عبد الله حافظ على تلاوتها صباحا ومساء وعند نومك تدبر معانيها وما فيها من صفات الله العظيمة وأسمائه الحسنى الكريمة حتى يزداد بذلك إيمانك, إيمانك بالله ويشتد تعظيمك له ولكتابه ويحفظك الله بها في الدنيا من الشيطان ويرفع درجتك فيها بها في, في الآخرة من المهديين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وأنا مسؤول البركة خطبر بتيو إن شاء الله تعالى سكوتي تجير غانا خطب وبيد مكتقو waɗanda muke bayani game da ma'anoni da sharhin ayatul kursi a takaice wannan kuma shine darasinmu insha Allah ta'ala da zai zamto na ƙarshe cikewa akan sauran darussuka da suka gabata akan ita ayatul kursi idan uwa basu manta ba satin da ya gabata khutubar mu ta tike ne akan al-mihwarus salahu ta'ala khutubar mu za ta dora ne akan al-mihwarus samin al-mihwarus samin gaba ta takwas babban abin da take kunshe da shi darasin da take ɗauke da shi shine girman halittu na Allah subhanahu wa ta'ala dalili ne da ke nuna maka girman mahalicin nasu girman abu da buwayar abu da tsaruwar abu da yadda abu ya ɗau hankalinka ya birge ka ya ƙayatar da kai dalili ne da yake nuna maka ka koma kuma ka ga waye samar da shi shi kuma ya yake to halittun Allah subhanahu wata'ala girman su wanda ido baya iya kallon su sai dai kwatance kawai don a kusanto mana daga nesa wannan gaba mun fahimce ta karkashin faɗin Allah subhanahu wata'ala wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wasi'a kursiyuhu samawati wal arda lallai kursiyun Allah subhanahu wa ta'ala ta yalwaci sammai da ƙasai, ai, ta mamaye su, ta kewaye su wajen girma da kuma matsayi. Lallai tsarki ya tabbata ga mahalicci wanda yake mai girma, wanda shi ne ya yi halitta. ya kuma ƙirƙiri halittar ya samar da ita daga babu ya samar da waɗannan manya-manyan halittu waɗanda ido baya iya kallonsu waɗanda duk tunanin mai tunani duk surantawan mai surantawa duk hangen mai hange bai isa ya hango yanayin girmansu ba sai Allah subhanahu wa ta'ala halittu ne masu matuƙar girma masu matuƙar faɗi wanda wasafa su da baki ba zai yi ba to dan uwa kalli wanda kuma ya halice su shi kuma yake subhanahu wata'ala in kana so ka gane menene kursiyu ya girman sa yake hadisi ya tabbata daga sahabi Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa yarda yace na shiga masallaci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na samu annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi shi shi kadai a cikin masallaci zaune da manzon Allah gani sallallahu alaihi wasallam sai ce ya aba zar ya kai abu zar masamawatu sab'u inda al-kursi samman bakwai nan samman bakwai da kake kallon su tare da girman su da fadin su idan aka hada su a waje guda sannan aka kwatanta su da girman al-kursiyun Allah subhanahu wata'ala da ya ambata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce illa ka halqatin mulqatin bi ardin falatin shi su sammai guda bakon gaba ɗayansu ba su wuce gwargwadon ka ce kamar ka ce ƙwandala ko ka ce ɗan awarwar ɗan ƙarami ko wani zagayayyen abu wanda yake ɗan kaɗan ka jefa shi a cikin filin da yake fetal sahara mai faɗi mai girma ya kake ganin wannan ƙwandalar ya kake ganin girman wannan awarwaran ƙarami da aka jefa shi a cikin ƙaton fili ya girmansa yake to kwatankwacin sammai guda bakwai su ne wannan awarwaran kwatankwacin sammai guda bakwai su ne wannan kwandalar alkursiyun Allah subhanahu wa ta'ala kuma shine katon filin katanta girman ka gani kwatanta girman ka ga zai kasance wannan hadisi yan uwa Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin littafin sa al-Asma' wa Sifat haka na Abu Nu'aym al-Asbahani ya fitar da shi da tattara ruwayoyin hadisin a cikin silsilatul ahadisu sahiha nasa bala albani bayan ya kawo wannan hadisi sai biyo bayansa da sharhi ya ce wa hadal hadisu sarihun fi kaunil kursi a'zamul makhluqati ba'da al-arush lalle wannan hadisi na nuna na nuna mana cewa al-kursiyu na ɗaya daga cikin mafi girman halittun Allah subhanahu wata'ala gaba ɗaya banda al-arshi in ka ɗauki al-arshi to abin da yafi komai girma a cikin halittun Allah subhanahu wata'ala shine kursiyu mala albani ya ci gaba da cewa wa annahu jirmun qa'imun bi nafsihi kuma shi wannan alkursiyun abu ne da yake jiki ne da yake tsaye da kansa in aka ce jiki shine abin da zaka iya ganin shi ka taba shi ba al'amari bane na ma'ana kamar yadda wasu suke ambatawa kamar yadda wasu suke riyawa wasu daga cikin malamai suka ce ai abin da ake nufi da kursiyu shine fadin ikon Allah subhanahu wata'ala suka ce si'atu sultan si'atu sultan shine yalwar iko da Allah subhanahu wata'ala shi ake nufi da kursiyu wasu kuma suka ce abin da ake nufi da shi shine mulkin Allah subhanahu wata'ala ai wasi'a wasi'a kursiyu samawati wal ard ai wasi'a mulkul lahi subhanahu wata'ala to sai malal albani yake musu raddi ce wannan ba daidai bane abin da ake nufi da kursiyu wata halitta ce da Allah subhanahu wata'ala ya halitta kamar yadda ya halicci komai ake iya kallonsa shi ma halitta ce ta Allah subhanahu wata'ala yana nan kuma a ƙasan al'arshi mala albani ya ce akwai hadisi da ake kawo daga sahabi abdullahi dan abbas ko kuma asar wanda ake jingina shi zuwa gare shi wanda ya fassar kursiyu da abin da ake nufi ilimi ya ce shi ma wannan asar na abdullahi dan abbas bai inganta ba abin da ya inganta daga sahabi abdullahi dan abbas shine lalle al-kursiyu halitta ce mai zaman kanta da Allah subhanahu wata'ala ya halitta kuma halitta ce mai matuƙar girma mai matuƙar faɗi ya tabbata daga sahabi abu musa al'ashari Allah ƙara masa yarda da shi sahabi abdullahi ɗan abbas Allah ƙara masa yarda dukkaninsu suka ce alkursiyu mawdu'ul qadamain abin da ake nufi da alkursiyu kamar guri ne na ajiye kafafuwa irin gadon mulki na sarauta to akan yi gurin ajiye kafafuwa to alkursiyu nan ne gurin ajiye kafafuwa Malam Abdullahi Malam Ibn Kasirin a cikin tafsirinsa ya kawo wani asar ɗin da ya har yanzu daga sahabi Abdullahi ɗan Abbas Allah ƙara masa yarda. Abdullahi ɗan Abbas yake cewa da a ce sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai gaba ɗayansu busitna za a shimfiɗa su a sakko da sammai guda bakwai a sakko da ƙasai guda bakwai a sa su a waje guda a shimfiɗa su a waje guda yace summa wisilna sannan a haɗa su ba'abuhunna bi ba'ab sashi akan sashi ko ba'abuhunna ila ba'abin sashi zuwa ga sashi a tattare su a dunkule su a waje guda sannan sai a jefa su a cikin kursiyu mala abdullahi da sai sai girman su shine kamar ka samu kwandala ne ka jefa ta a wani katon fili duk wannan duniyar da muke cikin ta ƙasa ce guda ɗaya akwai ƙasa ta biyu akwai ta uku har zuwa ƙasan bakwai sammai sammai ne guda bakwai ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu har ta bakwai to dukkaninsu tare da girmansu a dunkule su a haɗe su a waje guda a jefar da su a wani fili to wannan ƙaton filin shine girman kursiyu wannan abin da aka jefar ɗan kaɗan ɗin wanda yake bai fi ƙwandala ko fuska ba to wannan su ne kuma girman sammai da ƙasai ɗin lallai tsarki ya tabbata ga wanda ya wannan babbar halitta mai al-kursiyu ɗaya ne daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce shi wanda a yana ƙasan al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ma al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala kuma girman kursiyun shi ne kamar ka samu ƙwandala ka cillata a fili kuma shi ma haka yake a cikin al'arshi ma'ana tsakanin kursiyu da al'arshi girmansu bambancinsu yadda aka kwatanta sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai da shi alkursiyu to haka za ka kwatanta shi alkursiyun kuma da al'arshi ma'ana ka samu kwandala ce kamar ka samu kwandala ne ka cillata a cikin fili to haka alkursiyu yake idan kuka tashi da al'arshi al'arshi kuma Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshinsa subhanahu wata'ala shi sa shi al'arshi da alkursiyun ba a cikin sammai suke ba yan uwa a saman sama suke tunda shi kursiyun kadai ma ba al'arshi ba ya fi sammai guda bakwai gaba ɗaya da ƙasai guda bakwai girma ninkin ba ninkin ba ninkin to ta raya kuma a ce a cikin su yake kaga ba za ta yi ba saboda haka da kursiyu da al'arshi gaba daya a sama- a saman sammai bakwai suke sai ka wuce sammai bakwai gaba daya sannan sai ka samu kursiyu sai kuma ruwa da Allah subhanahu wata'ala ya rike kayansa da kudurarsa sannan kuma sai al'arshi wa kana arshuhu ala al-ma'i subhanahu wata'ala eh malakutin lahi kenan al-mihwar at-tasi' gaba ta tara a cikin wannan aya mai albarka gaba ce da take nuni bisa cikar ƙarfin Allah subhanahu wata'ala da ikonsa da kuma kasancewarsa abin tsarkakewa daga dukkanin abin da yake gajiyawa ne ko kasawa ne ko nuna gajiya game da wani abu Allah subhanahu wata'ala ya koru ga waɗannan abubuwa za ka fahimci wannan ne ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wata'ala wala ya'uduhu hibbuhuma wala ya'uduhu hibbuhuma kiyaye sammai da kasai aihuma din ai as-samawati wal ard kiyaye sammai da kasai da kula da su la yauduhu baya gajiyar da Allah subhanahu wataala ai la yusiluhu wa la yashqu alaihi baya nauyayar Allah subhanahu wataala baya wahalar da Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala shi yake kula da sammai bakwai shi yake kula da kasai bakwai shi yake kula da abin da ke tsakaninsu ‘yan uwana masu albarka’ wannan shi zai nuna maka lallai ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wata'ala wa la ya'uduhu hibzuhuma lallai ashe sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai suna buƙatar tsaro da kariya ga wanda daga wanda ya halice su yadda muke kallon samman nan guda bakwai kawai muke kallon sama ta farko muke kallon ƙasa da muke iya takawa to lallai suna buƙatar tsaro da kariya ta yadda idan da za a basu ba tsaro da kariya da tuni ba wannan maganar ake yi ba tsaro da kariya kuma ta fuska guda biyu fuska ta farko shine Allah subhanahu wata'ala yana tsare sammai guda bakwai gaba daya ta yadda ba za ka ga wani wata tawaya ko na kasu ko bula ko huda ko yaga a sammai ba ko ka ji an ce sama ta fara tsufa ko sama ta fara lalacewa ko wani waje ya fara karkacewa ko wani waje ya dan goce za ka taɓa jin wannan ba daga lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya samar da duniya zuwa yanzu baka taba jin wannan ba har kuma zuwa yanzu ba za ka taba ji ba kullun ka daga kai ka kalli sama sai ka ganta sabuwa fil kullun ka daga kai ka kalli sama sai ka ganta sabuwa fil Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahdin min ba'di innahu kana haliman ghafura Allah subhanahu wata'ala ya ce lalle Allah subhanahu wata'ala yumsi yake rike da kasai an tazula dan kada su gushi don kada su lalace don kada a samu matsala game da tsayuwarsu Allah maɗaukakin sarki shi yake rike su da ƙudurarsa da ikonsa subhanahu wata'ala sai Allah ce wala in zalata inda za mu ƙaddara inda za ta yi ma a ce sammai da ƙasai ɗin za su gushe ɗin su lalace ɗin ko su goce in amsaka huma min ahadin min ba'di waye isa ya rike su ya gyara su a me da su yadda suke idan ba Allah maɗaukakin sarki ba akwai wanda ya isa akwai wani technology da aka kirkiro wanda zai gyara sama to wa ma ya isa ya shiga sama waye shi wanda sama mala'iku ne girke suna jira babu wanda ya isa ya shiga sai da izini kamar yadda hadisin Isra'i da Miraji ya nuna manzon Allah ma tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da mala'ika Jibril ya dauko shi da za su shiga sai da suka nemi izini aka ce waye yace Jibril ne wake tare da kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an aika masa ya zo ne eh an aika masa sannan suka bude shiga kai wa kai zaka je ka shiga mala'ika jibril ma sai da aka tambaye shi to haka idan wani abu ya faru da saman in amsaka huma min ahadin min ba'di babu wanda isa ya rike saman ya gyara ta sai shi subhanahu wata'ala saboda haka idan ka kalli sama iya kallanka sai dai kaga abin mamaki ka ƙara imani in kai mai imani ne kai ka ƙara ganin girmar ƙudurar Allah subhanahu wata'ala amma ka ga tawaya babu shi sa Allah subhanahu wata'ala ce khalaqa samawati wal ard khalaqa sab'a samawatin dibaqan ma tara fi khalqi rahmani min tafawit farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqalibu ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir Allah ce shi ne ya halitti sammai guda bakwai ɗibaƙan wata saman wata shi ne ɗibaƙan ba abinda ake nufi a haɗa ba kamar da take nan take a ɗa'a wata saman wata sai ka wuce wata da shekarar tafiya 500 dan uwansa na zaka je wata duk sama tsakaninta da ‘yar uwarta tafiya shekara ɗari biyar ce haka Allah maɗaukin sarki ya lice su wata saman wata wata saman wata ya ce ma tara fi halƙin rahmani min tafawit shin ka ga wani abu ba za ka taɓa ganin wani abu na halal ko matsala ko gyara a cikin halitta Allah maɗaukin sarki ba sai Allah ce farzi il basara komar da ganinka juyar da ganinka mai da shi zuwa ga saman hal tara min futur ka taɓa ganin huda ka taɓa ganin yaga ka taɓa ganin bula a cikin sammai ka gani sai Allah ya ce sun marji albasar karrace kai ƙaro kuma da ganin ka karo bayan karo kalli ka ƙara kallo sauke kanka ƙara me da kanka ka ƙara saukewa ka ƙara me da kanka kaga wani abin da yake na nakasa ko na gajiyawa ko na kasawa a sama sun marji albasar karrace sai Allah ya ce yanqalibu ilayka albasaru khasi'an ganin ka zai dawo yana kaskantacci ba tare da kaga wani abu ba yan uwa wannan kula da kiyaye sammai na farko kenan kiyayewa ta biyu shine yadda saman nan take yan uwana masu albarka yadda ka ganta tana tsaye ne yadda kaga takardar nan take a haka haka sama take ba tare da wani abu ya rike ta ba wannan takardar ni hannuna guda biyu sun rike ta haka idan na cika ta me za ta yi faduwa za ta yi to haka Allah madaukakin sarki ya aje sama khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha Allah subhanahu wata'ala ya halicci sammai ba tare da wani ginshiki da yake iya tare ta ba Allah ya ce ga tanan ai kuna gani ga tanan kuna gani ka je ka duba daga bangon gabas gabashin duniya kada ya ce ya ja dirka wacce take rike sama to ta ina ta fara wa kuma ya kafa ta yadda kaga saman nan haka take wa yake rike da ita idan da za ka iya hawa sama kuma ka je ka wuta saman haka za ka ganta kuma a haka waye yake rike da ita Allah subhanahu wa ta'ala shi sa ce wa musiku wa yumsiku sama'a an taqa'a alal ardi illa bi iznihi shi yake rike da sammai gaba ɗayan su dan kada ta rubuto akan ƙasa sai da izinin Allah madaukakin sarki yanzu kai ka taba ji an ce ga lokacin da ƙasa take sama take shaking saboda ko gajiya ko wani abu ka taba ji yadda kake kallon sama haka take to duk wannan tsaro da kariya wa yake yin su Allah subhanahu wata'ala wannan isa ya nuna maka girma da buwaya da izza ta Allah subhanahu wata'ala ya isa ka risinar da wuyanka ka kaskantar da kanka ga wanda yake da wannan aikin subhanahu wata'ala yan uwana masu albarka lallai mala abdullahi dan mas'udin Allah ƙara masa yarda hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim yace wata rana wani habar malami daga cikin malaman yahudawa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallam suna tare da sahabbansa kun san suka zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin wannan wani lokaci su dan gaya wa annabi wani abu da ke cikin littafinsu don su ƙara tabbatar da annabcin manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ko su nemi tahaddi su kawo wani abu da suna gani annabi bai sani ba annabi ba su amsa to yazo da yazo yace ya Muhammad sai ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inna Allah ta'ala yumsiku as-samawati yawm al-qiyamati ala isba'in Allah subhanahu wa ta'ala zai rike sama idan ya tashi al-qiyamarsa sammai gaba daya zai rike su da dan yatsa guda daya والأرضين على إسبع كالسي سمر أن يطعب دادا والجبال والشجر على إسبع دوا أود بشيو سما أكن أن يطعب دادا والماء والثرى على إسبع روى دكسا سما غبادا أكن أن يطعب دادا وسائر الخلق على إسبع wannan bai wuce ce sannan Allah madaukakin sarki zai rike sauran halittu duka akan dan yatsa guda daya thumma yahuzzuhunna sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai jijjiga su ya girgiza su fa ya ƙulu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce anal malik anal malik anal malik ni ne mai mulki a yau ni ne mai mulki a yau ni ne mai mulki a yau wata ruwayar Allah subhanahu wa ta'ala zai ce aina mulukud duniya ina masu mulkin duniya na shugaban ƙasa ina gwamna ina 'yan majalisu ina duk wani wanda yake ji mai mulki ne shi suna ina kowa ya shiru kowa ta kansa yake nafsi nafsi nafsi Allah ya ce anal malik anal malik yawma hum barizuna kenan la yakhfa ala Allah minhum shay liman al mulku al yawm lillahi al wahid al qahhar mulki na wajensa subhanahu wa ta'ala wannan bai hude yana zuwa daidai nan fa dhahika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sa dariya sai dariya sallallahu alaihi wasallam yan uwa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi dariya idan ta kama amma ba ko da yaushe ba yadda wasu suke faɗa cewa annabi baya dariya wannan kuskure ne a'a annabi baya kyakyatawa mutum ya buɗe baki yana kyakyatawa shine annabi sai annabi ya dariya saboda wannan maganar da wannan behudi ya zo da ita ta kayatar da manzon Allah ta dace da abin da ke cikin alkur'ani abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa sahabbai ga wani bai yahude wanda bai san wancan ba ya zo yana faɗar abin da ya tabbatar da ita abin sai ya kayatar da annabi sai annabi ya dariya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanto wa sahabbai faɗin Allah subhanahu wataala wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matawiyatun bi yamini subhanahu wataala amma yushrikun sai annabi ya karanta musu abin da ya dace da faɗin wannan bai yahude shine wa ma qadarullah haqqa qadarihi waɗanda suke ba su imani ba ba sa girmama Allah yadda ya kamata a girmama Allah subhanahu wataala sai Allah madaukakin sarki ce wal ardu jami'an qabdatuhu ƙasa gaba ɗayanta damƙa ce ta Allah subhanahu wataala Allah zai damƙe ta yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama was samawatu sammai gaba ɗayansu guda bakwai matsawiyatun biya minihi ababen nan naɗewa ne da damansa subhanahu wa ta'ala kaga ya dace da faɗin wannan bai hude abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karanta wa sabai na wannan aya ta alqur'ani shine abin da ya burge annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan uwana masu albarka ina wanda yake kokarin bin Allah ba dare ba rana ina wanda yake kokarin riko kankan da sunnar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina wanda yake bin tafarkin gaskiya yake gani ana kyararsa yake gani ana tsangwamarsa yake gani ana cutar da shi ka kwantar da hankalinka kai albishir Allah subhanahu Allah subhanahu wata'ala wanda ya iya kiyaye sammai guda bakwai tare da girman su ya iya kiyaye kassai guda bakwai tare da girman su ya iya kiyaye abin da ke tsakanin su zai kiyaye ka daga dukkanin sharri mai sharri ko kuma da lamanka zuwa gare shi Allah subhanahu wataala shi yake ba kowane dan adam kariya yadda Allah ya kiyaye halitta da tafi ka girma tafi ka wahala idan akwai yiwar a ce akwai wahala a ciki dan kai daga ganin samai ai tafi ka la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas Allah ya ce halittun sammai da kasai su suka fi girma idan akwai yiwar akwai wani abu mai girma a wajen Allah Allah da kansa yace sun halitta ka girma to Allah ya ba su kariya kai kuma kai kuma ba za a iya baka kariya ba kenan a'a Allah zai iya baka kariya kuma gare shi bai kalabaran ka zuwa gare shi Allah subhanahu wata'ala ya kare mu gaba daya al-mihwarul ashir gaba ta goma gaba ta karshe kuma a cikin wannan aya mai mai albarka tana tabbatar da ɗaukakuwa da ɗaguwa da girma na Allah subhanahu wata'ala shi ne faɗinsa subhanahu wa ta'ala wa huwa al'aliyu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne maɗaukaki al'azimu kuma mai girma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala al'aliyu al'azimu waɗannan sunaye ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala a ismani min asma'illahi husna sunaye ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala mafiya kyau waɗanda idan aka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da su yake amsawa. shi sa suna al'aliyu sunan Allah ne da yake ɓanta da shi shi shi kaɗai babu laifi ka sa ɗanka aliyu amma ba a sa alif da lam in ka ce al'aliyu to ya zamto Allah kenan akwai aliyu suna ne babu laifi za ka iya sawa za ka iya kiran sunan wani abu azimu babu laifi amma da abin da kake nufi shine Allah maɗaukakin sarki haka an ka ce al'azimu to shi ma abin da kake nufi shine Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan sunaye guda biyu suna ɗauke da siffofi sunaye ne da suke nuni sunan farko al'aliyu yana nuni zuwa ga ɗaukakuwar Allah subhanahu wa ta'ala da zatinsa Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukaki ne da zatinsa ya ɗaukaka ya fita ya yi nesa da bayinsa Allah subhanahu wa ta'ala ba takuɗe ba a haɗe ka gauraye da bayinsa ba subhanahu wa ta'ala yana can saman sammai guda bakwai fauka arshihi subhanahu wa ta'ala a sama al'arshinsa to wannan ɗaukaka ce al'aliyu na ƙunsar wannan Allah ya ɗaukaka ya girmama ya fi ƙarfin ka ce ya sa kuɗi da bayansa kamar yadda alhululiya suke suke faɗa ce Allah yana ko ina Allah na tare da Allah na tare da bayansa a ko ina da gangan jikinsa kamar yadda muka faɗa wancan satin wannan saban Allah ne ba daidai bane sannan al-aliyu bi qahrihi li jami'il makhluqat Allah madaukaki ne da rinjayensa ga dukkanin halittunsa gaba ɗaya babu wata halitta da ta isa ta fita daga cikin ikon Allah maɗaukakin sarki ko rinjayensa babu wata halitta da tafi ƙarfin sarrafawa da gudanarwa Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka da rinjayensa akan halittunsa gaba ɗaya sannan ya ɗaukaka da siffofinsa ya ɗaukaka kuma da girmansa a zukatan bayansa muminai in ka ce al'azimu shine mai girma allazi tataba'alu inda azamatihi jabarutul jababira shine wanda dukkanin taurin kan masu taurin kai tsaurin kan masu tsaurin kai yake kaskanta a gaban girmansa subhanahu wata'ala dukkanin ji da isa da takama na masu mulki suke turmuza hancinsu a gaban girmansa da buwayarsa subhanahu wata'ala kai tsarki ya tabbata ga mafi girman masu girma subhanahu wata'ala da mafi ji da isa da takama da rinjaye da galaba na dukkanin halittu subhanahu wa ta'ala ‘yan uwana masu albarka lalle aka ce al'aliyu yana ɗaukar ma'ana guda biyu na farko uluwu zati kamar yadda muka ambata Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka a kan al'arshinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nesa da bayinsa aka ce ya yi nesa da bayinsa ba haɗe yake da bayinsa ba sai dai kuma duk abin da bayi suke yi yana jin su yana ganin su yana kula da su yana kiyaye su subhanahu wa ta'ala yanzu da muka gama bayanin sammai yadda Allah madaukakin sarki yake kula da ita ya rike ta subhanahu wa ta'ala ai baka ga wani hannu ba rike da ita ya kuma daidaita akan al'arshin sa shi da abin da ake nufi da al'uluwu zat zatin Allah ya daidaita akan al'arshin sa wannan dalilai na alqur'ani da hadisi da da hadisai na da bayanai na manyan malamai magabata kai hatta hankali da fitara duk sun tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki a sama yake ya daidaita akan al'arshinsa ayoyi guda shida Allah subhanahu wataala ya tamaimaita mana a cikin alqur'ani ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshinsa ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshinsa har guri guda shida haka hadisin ma'awiya ibn hakam as-sulami hadisul jariya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tambaye wata karamar yarinya yarinyar ma'auya ɗan hakam as-sulami ya tambaye ta yace aina Allah ke yarinya ina Allah yake karamar yarinya ce sai ta ce fi sama Allah yana sama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kalli mai gidanta ma'auya yace itiqha fa innaha mu'mina je ka yanta ta wannan mu'mina ce ta san Allah hadisi yana cikin sahih muslim yan uwa saboda haka wannan gaba tana nuna mana lalle Allah ya fita subhanahu wata'ala ya yi nesa daga bayinsa ɗaukaka ta biyu shine ɗaukakar zati ɗaukakar siffa da ɗaukakar matsayi lalle matsayin Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka a zukatan bayinsa suna fifita Allah subhanahu wata'ala sama da komai a cikin halittu gaba ɗaya to wannan duk ayat tana ɗauke da shi tana ƙunshe da shi ‘yan uwana masu albarka a takaicen takaicewa wannan shine ƙarshen bayani da muka ɗauko wanda muka yi bayani game da abubuwan da suka sawwaka daga cikin wannan aya mai albarka ayatul kursi wanda cikin ƙaddarawa Allah subhanahu wata'ala mun iya ƙarƙarewa ne a cikin haɗuwa guda shida daga farko muƙaddima zuwa yau wanda muka kammala ‘yan uwana mai albarka yi ƙoƙari ka haddace ayatul kursi yi ƙoƙari ka rinka karanta ta safe da yamma yi ƙoƙari ka rinka karanta ta lokacin baccinka ka rinka tadabburin ma'anoninta ka rinka kokarin sa ta a cikin aikinka ka rinka kokarin halatto abin da ke take dauke da shi na kyawawan manufofi da tsarkake Allah subhanahu wata'ala da kuma sunayensa mafiya kyawu da siffofinsa mafiya tsarki don ka ƙara samun imani da haka ka ƙara samun kusancin Allah subhanahu wata'ala da haka Allah subhanahu wata'ala ya bamu albarkacin wannan aya mai girma ta cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon aiki da abubuwan da ta kunsa ya ba mu ikon haddace ta da karanta ta duk inda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarni Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir adaka ada ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله